في شهق الأب داخل وصف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتو أتكيوان لتعفينا المؤدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na saba'in da biyu na sha takwas gasulun haidi ba a da da'am misali ma a marar rasulu sallallahu alaihi wasallam a bi gasulun haidi ƙablar akali aka da aidan ala fadilati gasuli ha ba a dahu ويروي لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه رواية عن غسل الأيدي فيقول قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وهناك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يهوصه فيها على غسل اليدين قبل حتى قبل النوم فيقول مرفوعا من نام وفي يده جمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ربما أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يوجه الدرر الذي قد يقع بسبب الحشرات التي تشم رائحة الطعام مثل العقرب والثعبان وغيرها ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه من الطعام الدسم ومن الدهون التي تلتصق بها لكنه قد أن كان يمسحها أو يغسلها بعد ذلك وكما أن غسل الأيدي قبل الطعام من آداب الطعام فإن غسلها بعده أيضا يعد شرطا من شروط النظافة البسيطة أكثر من كونه من آداب الطعام لأنه ربما تكون الأيدي نزيفة قبل الطعام غير أنها بالطبع تتلوث وتتلصق بالدهون وتتسخ أثناء أثناء الطعام ومن ثم فكما تزال وتنزف البقايا والدهون وغيرها من الأشياء التي تلوث الأيدي فإن هذا يعد أيضا وقاية للصحة ما لا يتي وانت عنا إباين تن أبنتي yace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke hannu kafin a ci abinci haka ne ya karfafa wanke hannu bayan cin abinci Salman al-Farisi da Allah ya kara tabbata a gare shi ya ruwaito mana dangane da maganar wanke hannu yake cewa na karanta shi halmanu kenan yace na karanta a cikin attaura cewa albarkar abinci shine alwala kafin a ci abinci yace da na karanta abin sai na shiga cikin wato ban gane ba sai na zo na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na gaya masa sai yace ai albarkan abinci shine alwala kama abinci kuma alwala bayan abinci bi ma'ana wanke hannu kamun cin abinci wanke hannu kafin a bayan an ci abinci da akwai kuma ruwayan sayyidina abi huraira wanda yake kwadaitarwa akan lalle a wanke hannaye kai ko bacci za ka yi ko baka ci abinci ba maka wanke hannunka hannun ka ya zama fesfes saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi bacci hannun shi yana kanshin man shanu ko kanshin namiya ko kanshin gasu nan bala'i zaɓi ko an gane dai kanshin abinci kowane iri eh miya miya a hannu da sauransu wanda ya bacci da wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai wanke hannunsa ba sai kabun su safe wani abu ya same shi to kar ya zargi kowa sai kai shi ai kun sa abin da zai same shi kyankyaso ya zo babu ya hannu na to shi ya ji ƙarfin miya na tsera ma ya zo ya babuya kai har da aljanu akwai abubuwan da aljanu suke son ƙanshin su shi yasa aka ce musulmi musulmi ya wanke hannunsa yace mai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana bayyana cuta da za ta same mu idan ba mu yi aiki ba mu wanke hannayen mu ba saboda akwai kwari wanda suke shishina ƙanshin abinci suna yawo cikin dare ga kunama ma ga su kunama ga macizai ma akwai macizai in suka ji ƙanshin abu suna tafiya inda ƙanshin yake da wasu Allah ya tsare mu kuma lalle hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yana suɗa hannunsa daga abinci wanda yake mai mai mai wanda don abin da ya taɓa hannunsa sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana share hannunsa ko ya wanke bayan wato ya gama cin abinci yace kamar yadda wanke hannaye kafin cin abinci yana daga cikin ladabin cin abinci to wankewa bayan cin abinci ma to yana ana sanin ana sa shi a sharadi daga cikin sharadin tsafta wato masu sauki musamman saboda yana daga cikin ladabban cin abinci kuma idan mutum bai tsabkata hannun shi ba hannun shi ya zama bai da tsabta kafin ya ci abinci to kaga an wajabta masa ya wanke hannayensa kuma to idan ya ci abinci ko da yana da tsabta to abincin zai bata masa hannu mai zai tsaya a jikinsa wato da haka lalle ake son ya wanke hannu daga nan ne ma ya zama yana daga cikin ka'ida ta tsabta duk abin da ya rage a hannun mutum tunda ya ci abinci koya yake to lalle zai wanke kuma wannan ana kirga shi daga cikin ka'idoji na wato na kiwon lafiya Allah ka ba mu lafiya akwai daurin bashi na ya zama bashin kawai ake biya Assalamu alaikum. kamar mutum ne yana zuwa alaikum kamar mutum ne yanzu ka bashi yana tafi da can ba ruwan karshe amma da ka bashi bashi kawai sai ka ce zo ka kai yara na makaranta kullum da safe ai an gane haka kuma bai sai ce ma a'a ba saboda ya san akwai na akwai zurkunta a tsakani to kaga sai ta kirgawa kullun drop na wani yawan shi kwarkwa na na mutanen da suka ce in ba bakwai za ku yi shari'a da su za a zo tambaya wani kana cikin hamu su za su iya masana a wannan abu na zamani
wannan dai na na hausawa ne ko ana tara hannu amma ba shi shafa wa gaɓoɓi abinci ba gaɓoɓi abincin da ya shiga ta baki su ne nasu wanda ya shiga ta bakin duk zai same su har da su idan ka ci abinci kafa ka ta ci abinci na idan ka ya ci abinci duk jikinka ma ya ci ba wai sai idan za ka zuba mara abinci ya ya gane ka ci abinci Allah Allah Alaikum salam shi kenan juma'a ta tafi ayin ana huduba kowa ya ka gani ka duba ka ga waye juma'a babu misali kana waya ka kaɗa ne guru ka sa ta silent sai ka duba ka ga waye shi kenan akwai mana ko tarbi kake da ba ka da juma'a da aka umarni ne da ya ce kawai shiru za ka yi kuma ka saurari liman za ka yi kawai ne ke so ya kubuta baka ji ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa dan uwanka ne fa yake magana ka san magana ba kyau sai ka shi shiru yace kai ma baka da juma'a ka ga ma kai aiki mai kyau kai na kana so ka hana shi kada ya ringa magana to kai ma ka raka shi kun tafi na'am a rana fassara hudu ba matuƙar liman bai hau mimbari akwai masu fassara hudu ba a kan mimbari to ita ma hudu ba ce a ji wannan magana akwai limamai da suke hawa mimbari su yi fassara hudu ba da liman ya hau mimbari ko cani da ke yi hudu ba ke yi ina nuhun ba magana wai sai ya yi larabci yawa in ya hau in misali a ce yana jin birom da hau bari ya kama birom ta hudu ba ce ko yana yin angas magabus misali kowane yare ko yana hausa ko yana iyamuranci duk yaren da yake ko yana fulatanci ko yana barbanci ya ta hudu ba ce da haka hukuncin ta hukuncin hudu ba ce lokacin hudu ba ba lokacin tambaya ba ne inda hudu ba a ce ba tambaya ce amma shi mai hudu ba yana dama ya yi tambaya yana dama ya yi magana ana dama ya yi abin da wannan shari'a ta ba shi yawwa in shi ya sa ka ba shi kenan sai wata juma'a na'am na'am da zarar an yi kiran wannan ai dama ita ce ainihin kiran sauran kiran wanda aka soma daga baya ne don mutane su zo a yi sallah ko mutane su kintsa don zuwa sallah kiran sallan farko to ba ita ake magana ba kiran sallah na biyu liyana muhawa min bari annabi sallah sai yake kowa ya saurara kowa ya shiru eh Allah kuma ya yi da larabci to shi hawa min barin shi ne ya riga ya ƙwarai da gaske ko ko tsakanin kiran sallah da sallah ne hawa hawa liman mimbari idan liman yana hawa in yana hawa kuma ba wannan lokacin ba to sai a ga mai daina hawa eh a masa bayani na'am alaikum to masu nafila idan ba a masallaci suke ba shigowa suka yi misali to su wannan suna da uzuri saboda akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ta duk wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka aji amma wanda yake cikin masallaci ya tashi ya soma nazila shi ma bai da juma'a ai an gane magana kana zaune a masallaci mana hudu ka tashi kai nafila ka nafila sai juma'an ka wani a ba zai tashi ya zahar ba ai rashin juma'a daban akwai rashin samun sallah daban rashin samun juma'a daban Allah wa ala na'am zai ai hukuncin sakuncin masallaci ne su dai idan ba masallaci ya cika ba ne amma duk inda ka tsaya na? eh shi da shi hukunci ka hukunci masallaci ne wala ala kuma da za ka zo ka zauna ma malama sun yi bayani domin hadisin hadisin akwai sahabin da ya shigo masallaci maza Allah na hudu ba sai ya ce masa ya kashe ya nafila to wannan hadisi malamai sun yi ta maganganu an kai an kawo akan wa ko wanda suka tafi akan cewa shi wani mutumin ma abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa suka ce ai zama ma ake yi kawai ba yi ake ba saboda mai uzurin hudu ba suka ce a ana so a ce sahabin bai san ana nafila ba ne daya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tashi ne saboda shi yana da bukatar taimako rigunarsa ba su da kyau yana son sahabbai su gan shi saboda kowane masallaci aka ce kai wani tashi sai kowa ya duba waye na to duk da bayani Allahu alam na ka samu juma'a ne karo sai ka samu juma'a na gida a farasa na ka ku bi da idan ka taso bayan sallar na za ka yi azhar ne azhar za ka yi raka a hudu ciras za ka yi kuma ba sai ka sake ikama ba eh mutum ne ai da zarar liman ya daga daga ruku'u na raka'ar karshe to kana daman kan za ka bi shi za ka samu lada na bin shi ka samu sujada biyu ka samu zaman tahiya ku yi tahiya ya sallama to sai ka tashi ka kawo raka a hudu inda kake sallah azhar domin sallar juma'a kan baka samu ba Allah Allah na'am yadda kake azhar noma duk inda ka tawo masallaci da zaran ka so jin hudu ba to ka shiga hukuncin masallaci da namun tafiyan ka masallaci ma kana masallaci ne in dai ka ji sautin lasifika ana hudu ba to shiru ya kama ka shi yasa abokin ka da za ku fito ka ce masa to gaji gaji gaji daga inda muka so mu jin sauti mu hiran mu ta kare eh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد ربنا ولك الشكر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين